ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shida ga watan zulhajj hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta daidai da 24 ga watan shida miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillati al-iziyyati fi fiqh al-malikiyya littafi ne na babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na fitaccen littafin nan na muqaddimatul iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na 129 a darasin da ya gabata mun karasa tattaunawa game da magudi ko tadilisi a kasuwanci inda malam yace ana iya yin tadilisi a magana ana iya yin tadilisi a aikace a darasin da ya gabata mun karanta tadilisi ta fuskar aiki shine farar da wani aiki a cikin shi abin da za a siyar ko canza shi da nufin rikitarwa da ainihin wato ɗimautarwa kamar ita haja ɗin da ake so a tallata ta sai a canza mata fasali ta hanyar ko dai a canza na sama ya koma ƙasa na ƙasa ya dawo sama ma'ana a sanya wanda yake mafi kyawu ya dawo sama ko kuma in wanda za a iya masa fenti ne a fente shi ta yanda ba za a iya gane cewa tsoho ba ne ko kuma idan mota ce a yi wasa da milomita ɗinta kamar yadda muka karanta don ya nuna cewa ba a yi amfani da ita ba da yawa wannan shi ma wani nau'i ne wanda su masu harkokin mota ko masu sana'ar mota suna yin irin wannan wanda shi ma yana daga cikin abin da shari'a ta haramta ta dilisi ne sannan wanda ya fufuce wanda annabi ya ba da misali da shi a cikin hadithi shine wanda ake tara nonon dabba a cikin hantsar ta kitatsa yayi kwana da kwanaki har sai hantsar ta cika sosai sai a dauki dabbar a kai ta kasuwa ta yanda za a rudi mai siya ya dauka dabba ce mai nono sai ya siya ya tatsa sai ga kuma ashe ba haka bane wannan shi ma nau'i ne na tadilisi sannan daga cikin tadilisi akwai ɓoye haƙiƙanin kaya kamar inda wato ɓoye haƙiƙanin yadda kaya yake kamar mai siyar da kaya ya ɓoye wani aibu na kayansa misali zai siyar da gida sai a yi kwaskwarima a ɓoye gurin da ya tsatsage sakamakon rashin wadatattun filoli inda ya tsatsage don kada mai siye ya gane wannan gidan ba a sa filolin da ya kamata ba ya tsatsage sai a ɗan filaste inda ya tsatsage a fente gurin ta yadda shi mai siye ba zai gane ba wannan yana daga ciki ko kuma injin mota ya buga a sai aka ɗanyi mai yan kwaskwari ma sai aka sa shi kuma shi mai tsaye bai san cewa wannan injin ya buga ba ko kuma dabbar da za a siyar ta zamto mara lafiya shi ma ya zamto mai siye bai sani ba wannan dukkaninsu nau'i ne na zalunci da cuta da kuma ainihin wato ƙoƙarin zaluntar bayi 'yan uwan mutum 'yan uwanka a abin da ya shafi cinikayya haka kuma ainihin wato bayar da kuɗi marar kyau mutum ya sai kaya ya ba da dai kuɗin da yake jabo ko kuma kuɗin da ya mutu da yawa ta yadda ba zai iya karɓuwa ba in aka fito da shi fili sai a sa shi cikin ƙunshin kuɗaɗe masu yawa ta yadda in an zo kirga ba lalle ne a gane ba to wannan shi ma wani nau'i ne na tadlisi wanda bai halatta ba to bayan nan kuma sai muka shiga babi na goma a cikin wannan littafi babin da yake magana game da mas'alar gado inda malam yake cewa shi dai gado asalinsa yana komawa ne zuwa ga ayoyi guda uku cikin alkur'ani akwai aya ta goma sha ɗaya da aya ta goma sha biyu da kuma ainihin wato aya ta ƙarshen ainihin wato suratu an-nisa ko wayannan ayoyi ne guda uku waɗanda su ne a cikinsu aka kunshe bayani daki-daki game da abin da ya shafi ainihin wato gado to sai muka fara tattaunawa game da su wane ne magadan nan to a dunkule sai malam yace magada maza guda goma ne sai kuma ya lissafo mana su sannan ya ce magada mata su kuma su su bakwai to duk da mun ɗan yi sharhi da bayanai a satin da ya wuce wanda za mu sake ga malam zai sake karanta mana insha Allah sai mu tashi a wannan gabar qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala هؤلاء المذكورون من الوارثين والوارثات ذكرهم المصنف بالإجمال وإنن ainihin wato wa'anda aka ambata cikin magada maza da magada mata su ne wa'anda al-musannif mawallafin littafin iziya abul hasan ashadili ya ambata bil ijmal duk da cewa ya kawo su ne a jumulce ba tare da ya yi bayanin su filla-filla ba fatahassala minhum saba'ata ashara sakamakon bayanin da ya sai aka samu wato su su goma sha bakwai ne a jumulce maza goma mata bakwai wabi tafsili amma in an yi musu filla-filla aka yi bayani to ya silu adaduhum adadinsu zai kai ila 25 zai kai 25 خمسة عشر من الذكور قوم شابير ماذا وعشرة من النساء guda goma kuma mata waɗannan a duniyar gado su ne magada guda goma sha biyar maza guda goma mata wa zalika wannan kuwa annal aka abinda yasa suka zama sha biyar saboda ɗan uwa yankasimu ila talatatin ya kasu kashe uku al'akhi shaƙiƙi akwai ɗan uwa shaƙiƙi wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci wal akhi li abin da kuma ɗan uwa li abi wato wanda suka hada uba kawai tare da mamacin amma uwa kowa da tasa wal akhi li ummin akwai kuma ɗan uwa li ummi wanda shi kuma uwa suka hada da mamacin uba kowa da nasa kuma duk wayannan guda ukun ƴan uwan mutum ne kuma ƴan uwa ne na jini kuma ƴan uwa ne ga mamaci wanda za su iya cin gadansa sa to kaga a can shi abul hasan ashadiri kawai sai ce dan uwa sai ya shiru bai faɗi wani irin dan uwa ba to shi sa an ka fayyace ka buɗe kalmar al'ahu da ta zo a jimulce ka koyi kai ƙoƙarin yin tafsilinta a ƙarƙashin haka za ka samu akwai al'ahu al'ahu shaƙiƙ al'ahu li abin al'ahu li ummin kaga ka samu yan uwa guda uku wa yanqasimu bunul akhi ila qismaini sannan ɗan ɗan uwa shi ma ya kasu kashi biyu ibnil akhi shaqiqi dan dan uwa shaqiqi wa ibnil akhi li abin da dan dan uwa li abi wanda shi ma can abul hasan ash-shadili a jumulce sai yace ibnul akhi dan dan uwa kawai sai ya shiru bai faɗi wanne da wanne ba amma kagan an yi tafsiri za a fahimci dan dan uwa ma akwai dan dan uwa shaqiqi akwai dan dan uwa li abi wal am da kuma baffan mutum shi kansa am baffa yankasimu ila kismaini babban mutum ya kasu kashi biyu akwai al'ammi shaƙiƙi wal'ammi li'abin akwai ammi shaƙiƙi ammi da kuma ammi li'abi ammi shaƙiƙi shine ɗan uwan mahaifin mai mutuwa ko wan mahaifinsa ko ƙanin mahaifinsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da- da mahaifin mai mutuwa to wannan shi ake kira da am- ammi shaƙiƙi akwai kuma ammi li'abi shine wanda da uban mai mutuwa da shi ubansu ɗaya to wannan shine ammi li'abi wanda shi ma kaga a can kauce aka yi ammi aka yi shiru thumma yanqasimu bunul ammi sannan dan ammin shi ma ya kaso ila qismaini zuwa kashi biyu aidan ibnul ammi shaqiq dan ammi shaqiqi wa ibnul ammi li abin da dan ammi li abi kaga shi ma wato dan uwan mahaifi shaqiqi dan uwan mahaifi li abi da kuma dan dan uwa wato dan a wato ɗan ɗan uwan mahaifi shaƙiƙi da ɗan ɗan uwan mahaifi li'abi wa'annan duk suna cikin ƙunshin magadanka an fahimta ko ma'ana mahaifinka yana da wa ko ƙani to suna cikin magadanka wannan wan ko ƙani ko dai ya zama uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko ya zama ubansu ɗaya da kuma ƴaƴansu wato ɗan wan mahaifinka ko ƙanin mahaifinka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ɗansa shi ma yana cikin magadanka da kuma ɗan wan mahaifinka ko ƙanin mahaifinka wanda suke uba ɗaya da mahaifinka shi ma yana cikin magadanka thumma yake cewa wa min jihati wa min jihati alwarithat to kaga wa'annan ne in ka ƙara su a lissafin da Abul Hasan ya baka zaka samu magada maza su goma sha biyar ne maimakon guda goma da ya faɗa an gane ko wa min jihatil warithat ta bangaren magada mata tanqasimul jaddatu kaka mace tana kasuwa ilal jaddati min jihatil abi izuwa ga kaka ta bangaren uba wal jaddati min jihatil ummi da kuma kaka ta bangaren uwa wanda kaga can kawai shi abul hasan ashadili ce ma yayi wal jaddatu da kaka kawai sai yi shiru to ashe a ƙarshe in ka zo za ka gane ashe akwai kaka ta ɓangaren uba da kaka ta ɓangaren uwa duk suna cikin magadan mutum wato ɓangaren mata watan qasimul ukhtu watan qasimul ukhti sannan ita kanta wato al ukhtu yar uwa tana kasuwa ila al ukhti shaqiqa wal ukhti li abin wal ukhti li- li ummin akwai yar uwa shaqiqiya akwai yar uwa li abiya akwai yar uwa li ummiya kamar yadda aka yi na bangaren maza kenan yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya yar uwa uba ɗaya yar uwa uwa ɗaya wayannan duk suna cikin kunshin magada mata to in ka hada su su ma za su baka magada mata su su goma su kuma mazan su sha biyar kaga in ka hada ashirin da biyar kenan anwa'ul ir sai kuma nau'o'in gado akwai nau'i guda biyu da mutum yake iya samun kaso a cikin gado nau'i na farko wa ha'ula'il warithuna waɗannan magadan maza sha biyar wal warithat da waɗancan magadan mata guda goma yankasimu irthuhum gadan su yakan kaso ila nau'aini zuwa nau'i biyu kala biyu ne irin gadan da suke minhum daga cikin su 25 din nan man yarithu bil fardi akwai wanda yana cin gado ta hanyar farilla wa minhum man yarithu bit ta'sib a cikin su akwai wanda yake cin gado ta hanyar asibci wato akwai wanda yake cin gado bil fardi akwai wanda yake cin gado bit ta'sib duk za a yi bayanin al fardi da at ta'sib din al irthu bil fard wato masu cin gado bil fard ta hanyar farilla ya'ani abinda ake nufi da farilla bin nasibil muqaddari shar'an fi kitabillah masu cin gado ta hanyar wani kaso da aka kaddara shi a shari'a cikin littafin Allah akwai wanda suna cin gado saboda wani kaso da aka ambata aka ambata a cikin alkur'ani cewa a basu ko dai rabi ko ainihin wato biyu bisa uku ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa takwas wannan shine masu cin gado ta hanyar farilla an gane ko in ka koma cikin ayoyin alkurani za ka ga ya kasa maka farilla zuwa gida shida akwai 1 over 2 shine ɗaya bisa biyu akwai biyu bisa uku akwai ɗaya bisa uku akwai ɗaya bisa hudu akwai ɗaya bisa shida akwai ɗaya bisa takwas wayannan su ne masu to duk wanda suka shigo cikin wannan kunshin su ne masu cin gado bil fardi da farilla saboda kasansu ya zo a cikin alkur'ani mai girma cewa wane in ya zo rabi za a bashi wane in ya zo ko wance in ta zo ɗaya bisa uku za a bata wane in ya zo ko wance in ta zo ɗaya bisa hudu za a bata wane in ya zo ko wance in ta zo ɗaya bisa shida za a bata to wayannan su ake kira da alwato alwarithuna bil fard wa sayati dhikrul furud al muqaddarati wa ashabuha ka kwantar da hankalinka dan uwa mai sauraron karatu da sannu wato bayani da ambatan wayanda suke cin gado ta hanyar farilla ta hanyar ba da wani kaso da Allah ya kaddara a basu a cikin alkur'ani wa ashabuha da kuma masu cin wannan kasan kasan zai zo bayaninsa da kuma masu cin wannan kaso din na biyu kuma al'irsu bit ta'asif akwai masu cin gado ta hanyar asibci su ba ta waccan hanyar suke cin gado ba ta hanyar asibci walla asabatu lugatan wayanda ake kira da asaba asibai a larabci hum su ne ƙaumun rajuli ƙaumun rajuli mutanen mutum mutanen da suke dangantuwa zuwa ga mutum shi mai mutuwa banuhu wa abuhu wato banuhu ‘ya'yansa wa abuhu da kuma mahaifinsa wa ƙarabatuhu da makusantansa min jihatai ni ta ɓangarorin guda biyu albunuwati wal ubuwati wa'anda suke makusantansa ta fuskoki guda biyu al'ubuwa ta fuskar ‘ya'ya wal ubuwa wal albunuwa ta ɓangaren ‘ya'ya wal ubuwa ta ɓangaren iyaye an gane ko wato duk wanda yake yana ɓangaren mamaci ko dai ‘ya'yansa shi mamacin suna zama asibai ko mahaifin wato shi mai mutuwa shi ma yana zama asibi ko ‘yan uwansa ta ɓangarorin guda biyu ta ɓangaren ‘ya'yansa kaga kenan in aka ce ‘ya'ya ‘ya'yansa suna zama asibansa jikokinsa suna zama asibansa sai kuma ta ɓangaren uba babansa yana iya zama asibinsa kakansa yana iya zama asibi wannan a larabcin aka ce al'asabatu ana nufin ƙaumun rajuli mutanenka su ake kira da asaba to amma wasdilahan wa fil istilah a cikin istilahi a shari'a an aka ce asaba hum sune man yarithu wanda duk yake cin gado bi gairi taqdirin ya'ani bi gairi nasibin muqaddarin ba tare da wani kaso abin kaddarawa ba a cikin alqur'ani an gane ko hum sune man yarithu duk wanda yake cin gado bigairi takadirin ba tare da wani abu da aka kaddara cewa a bashi ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko rabi ko kaza ba ka an yarisa kullal mali kamar a ce ga an samu kai cikin yadda mutum zai gaji dukkan dukiya kaga wannan sai dai asibiti ka an yarisa kullal mali kamar a ce mutum ya gaje dukkan dukiya yanzu kaga cikin abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani babu gadan dukkan dukiya amma akwai rabi akwai ɗaya bisa biyu bisa uku akwai ɗaya bisa uku akwai ɗaya bisa hudu akwai ɗaya bisa shida akwai ɗaya bisa takwas amma akwai cinye dukiya duka mutum a ce ga wani ya cinye gado gaba ɗaya wannan babu shi baya cikin wayancan kasan guda shida Allah ya sa an gane sai yake cewa auyarithal baqi ko kuma a ce shine zai gaji abinda yayi saura ba da nasibi ashabil furudi bayan rabon ma'abota farilla bayan masu cin rabi sun ci ko masu cin ɗaya bisa uku sun ci ko masu cin ɗaya bisa hudu sun ci ko masu cin ɗaya bisa shida sun ci ko masu cin ɗaya bisa takwas sun ci ko masu cin biyu bisa uku sun ci to sai kuma duk an zallame su sai aka ce kuma ga wata rara ga wani kuɗin yayi saura to a nan asibi shine zai zo ya ci gado kaga shi ma dai ba a ambaci kasansa ba a cikin alkur'ani amma to shine da wanda yake cinye dukiya duka da wanda kuma sai dukkan ma'abota farilla da aka ambace su a alkur'ani sun ci sannan shi kuma ragoran an zuwan ce to duk an sallami kowa kuma ga kudi ya rago sai a ce to ina asibi sai a zo maganar asibci wayan qasimul asabatu to su kansu asibai din nan ƴan uwan mamaci waɗanda suke iya cinye dukiya duka ko kuma bayan ma'abota gado ko farilla sun ci abin da ya saura su su zo su cinye to wa'annan asuban su ma sun kasu ila kismaini zuwa kashi biyu akwai asabatun nasabiyya akwai asabatun sababiyya akwai asibai na nasaba dangantaka ce ta kawo su akwai kuma asabatun sababiyya wato asibai ta hanyar sababi wani sababi ne yasa suka zama asibai ba dangantaka bace ba nasaba bace ta sa suka zama asibai wani sababi ne duk zaka ji ko waɗanne ne fal'asibu bi nafsihi akwai wanda shi asibi ne da kansa ba jona-jona ba ne shi ne kai tsaye yake zama asibi na mamaci ba sai da aka ce a shi ɗan ɗan kaza ko ɗan wan kaza babu wannan tsallake-tsallaken kawai asibi ne shi kai tsaye zuwa ga mamaci wato wanda yake nasabtuwa da dangantuwa zuwa ga mamaci kai tsaye huwa kullu zakarin shine duk wani namiji la tadkhulu fi nasabatihi ila almayyit unsa kaji ba shine duk wani namiji wanda la tadkhulu fi nasabatihi ila almayyit dangantakarsa zuwa ga mamaci babu mace a ciki wannan shine al'asibu bi nafsihi wato huwa kullu zakarin duk namijin da la tadkhulu fi nasabatihi wato nasabarsa da dangantakarsa da alakarsa ilal mayyiti zuwa ga mamaci la ta da hulunsa mace bata shiga ciki ba babu babu mace a ciki an gane ko walidhalika dan haka fa kullil wa fa kullul warithin min ar-rijal shi yasa za ga dukkan magadan nan cikin maza yakununa asaba suna zama asibai tunda in ka duba duk ba wanda mace ce ta kawo shi yanzu alwarithuna minar rijal da muka karanta guda goma guda goma sha biyar kaga akwai kaka ko in ka faro ta sama kaga ya danganci zuwa ga mamaci ne akwai mace a ciki babu kakansa ne namiji wanda ya haifi mahaifinsa akwai babansa kaga shi ma ba mace a ciki akwai ɗansa kaga ba mace a ciki akwai jikansa na bangaren ɗansa namiji kaga shi ma dai namiji ne ya alakan ya kai shi ba mace bace ta kawo shi akwai wansa kaga shi ma namiji ne ba mace bace ba mace da ta kawo shi akwai wannan nasa akwai shaqiqi li abi li ummi dukan su akwai wan mahaifinsa kaga shi ma namiji ne akwai ɗansa shi ma namiji ne akwai wato wan mahaifinsa wanda suke uba daya shi ma namiji ne ɗansa shi ma namiji ne ina fata an gane to duk wayannan kaga su ake kira da asaba wanda suke dangantuwa zuwa ga mamaci ba ta hanyar mace ba to dukkan shi yasa sai malaye dan ya takaita maka su karkace to dawa dawa kenan sai ce fa kullul warithina duk magadan nan minar rijali daga cikin maza da kaji an lissafa ma ya kununa asabatun suna zama asibai ma a da zauj banda miji wal aki li ummin banda dan uwa li ummi banda shi kaga dan uwa li ummi waye ya kawo shi mace ta shigo da shi to banda shi dan uwa li ummi baya ciki sannan miji kaga shi ma ba dangantaka bace ta kawo shi sababi ne wani sababi ne ya kawo shi shine mai auratayya kaga kenan ka cire mutum biyun nan sai kuma na ƙarshen su shine maulan ni'ima ko da yake shi ma zai iya ba cire shi ba amma har guda biyun nan za su fita daga ciki akwai ainihin azzauj akwai al-akh li ummi wal aslu fi babi ta'sib bin nasab asalin wannan mas'ala ta babin cin gadan mutum ta hanyar asibci kuma asibcin bin nasabi ba nasababi ba na nasaba na dangantaka hadithu ibn Abbas wato asalin wannan mutum ya ci gado ta hanyar asibci kuma asibcin na dangantaka shine hadithin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin ka gani fali aula rajulin zakarin wato alhiqul fara'id ku riskar da gado bi ahliha ga masu shi ma'abota farillan nan a sallame su bayan an sallame su fa ma baqiya abin da yayi saura an sallami masu rabi in akwai su an sallami masu 1 bisa 3 in akwai su an sallami masu 1 bisa 4 1 bisa 6 1 bisa 8 biyu bisa 3 da an sallame su ga wani abu yayi saura sai Allah sai annabi ya ce fa ma baqiya abin da yayi saura fali aula ar-rajulin zakari sai a bawo mafi cancantar wato mafi cancantuwa zuwa ga mamacin wato namiji kuma wannan hadithin imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 6732 imam muslim hadithi na 1615 wa hadithu umar bin al-khattab sai kuma hadithin umar bin al-khattab radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma aharaza al-walidu aw al-waladu fa huwa li asabatihi man kana ma aharazal walidu abinda mamaci wato uba ya bari ko ya rage awul waladu ko da fa huwa li asabatihi man kana ko ma aharazal walidu abinda uba ya tara awul waladu ko da bayan an sallama ma abota farilla fa huwa li asabatihi man kana to ragowar za a ba asibansa wanda suke nan wannan shi ma kaga hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 2917 haka Imam An-Nasa'i a cikin Al-Kubra wato mujalladi na 4 shafi na 70 ko hadisi na 75 haka Ibn Majah hadisi na 2732 qala Al-Hafiz Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin a cikin Bulughul Maram a shafi na 343 yake cewa Sahahu Ibn Al-Madini wannan hadithin ibn al-madini ya inganta shi wa ibn abdul bar da ibn abdul bar ka koma cikin at-tamhid na ibn abdul bar mujalladi na uku shafi na 61 zuwa 62 wa amma al-asibu bis sababi amma wanda yake zama asibi shi ma ta fuskar sababi fa huwa al-mu'tiqu wal mu'tiqatu ka gani ba sai ba wanda aka yanta ko bai wanda aka yanta yanzu kaga menene ya kawo su nasaba ce ko sababi ne sababi ne to sai aka ce ga mamace duk ma abota farilla sun samu farillar su ina asubansa su ci ragowar sai aka ce babu ba shi da wani asibi aka ce babu asibai na nasaba amma akwai asibinsa na sababi a cewa kenan a ce wane dan bararren bawansa ne da ya yanta yarithanihi to waɗannan guda biyu da baiwar da aka yanta da bawan da aka yanta wato bawan da shi mamaci ya yanta da baiwar da ya yanta ya rithanihi za su gaje shi lali karabati nasabin ba sabida suna da dangantaka da shi ta nasaba ba walakin sai dai li sababin li sababi wala'il itiki sai dai sabida wala'a walittakan nan ta yanci kasantuwar tunda su suka shi ya yanta su to ya zama mauladin su ya zama shugaban su da haka suna cikin magadansa kamar yadda muka lissafa mutum goma sha biyar akwai maulan ni'ima a maza cikin magada mata guda goma akwai maulatin ni'ima akwai mace an gane wannan karatun ya fito fasulun mala ya ce ga wani fasali fil furudil muqaddarati fi kitabillah shi kuma wannan fasalin zai tattauna da mu ne akan wato al furudul muqaddara kaso wanda aka kaddara shi fi kitabillahi a cikin littafin Allah rabo da kaso wanda Allah ya karkasa shi a cikin littafin Allah ya ce kaza da kaza da kaza to shine za mu ji anan qala al musannifu abul hasan ash-shadili rahimahullah ya ce al furudul lati hiya usulu hiya usulun sittatun wato kaso ko shares rabo wanda shine asali sittatun guda shida ne usul wanda akan wannan tubalin ake kasawa a bawa na kaza a bawa na kaza a ba wance kaza to root din in ka komo yana komawa ne zuwa ga wasu tuwasu wasu tubala guda shida na farko annisfu rabi akwai half 1 over 2 wannan rabi din mutum biyar ne suke cin rabin a gado duk lokacin da ka ji an ce an ba wa maga wato cikin magada an ba mutum rabi to ɗaya ne daga cikin rukunin nan guda biyar wa huwa fardu khamsatin kaso ne ko rabo ne na mutum biyar na farko albintu lissulbi yar mutum ta tsatsansa mutum ne ya mutu yana da yarsa kwaya ɗaya a duniya ita kaɗai yake da ita a ‘ya'ya to wannan ‘yar tasa za a raba dukiyar mahaifinta biyu a bata rabi iyayensa suna nan babarsa babansa waye yana nan duk su kuma in akwai yiwuwar su cito suna haduwa ne a ɗaya rabin amma ita babu mai hana ta ta ci rabi za a ba ta rabin dukiyar mahaifinta wa bintul ibni inda adamiha mai binta ita ce jika amma jikar wadda ɗa ne ya kawo ta ba ba ba ya ba wato yar ɗa an gane ko shine bintul ibni jika ta ɓangaren ɗa namiji inda adamiha ita ma ana raba dukiyar kakanta a bata rabi inda adamiha inda aka rasa ita waccan ‘yar tasa ta cikinsa sai zama mutum ya mutu bai bar kowa ba cikin ‘ya'ya ko jikoki sai jikarsa mace ta ɓangaren ɗansa namiji kenan ɗan nasa ya haifi ya sai ya mutu shi ma sai daga baya kuma sai shi kakan shi ma sai ya mutu to wannan jikar za a ba ta rabi asal wato sabida rashin ya ta tsatsu wal ukhtu shaqiqa ta uku cikin masu cin rabi a gado akwai yar uwa shaqiqiya mutum ne ya mutu babu ba, ba shi da yaya amma yana da ya ko kanwa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya za a ba ta rabin dukiyar wanta ko kaninta ta hudu wal ukhtu li abin sai yar uwa li abiya inda adamiha inda aka rasa yar uwa shaqiqiya da ya mutu sai zama ba ma yar uwar da suke uwa daya uba daya amma dai suna da wata yana da wata yar uwar da suke uba daya to wannan wadda take uba dayan ita take komawa matsayin wadda suke uwa daya uba daya da haka za a bata rabin dukiyar abin da dan uwanta ya mutu ya bari an gane ko inda adamiha ya'ani albint yana nufin inda aka rasa ita ainihin wato albint ya wazzauju na biyar shine miji ma adamil hajibi tare da rashin mai tsare shi idan ba a samu wasu da suka zo suka zamanto sun tsare shi ba to shi ma za a raba dukiyar matarsa biyu a bashi rabi masu tsare shi ko shine in tana da yaya in tana da yaya ba wai tsare shi za su hana a bashi duka ba amma dai ba zai samu rabi ba amma mutum ne matarsa ta mutu babu ɗa ba jika da shi ko da wani mijin daban to shi mijin za a raba dukiyar wannan matar gida biyu a bashi rabi qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa fi miratil banat game da gadan ƴaƴa mata yace yusikumullah Allah yana yi muku wasiya fi auladikum game da sha'anin ƴaƴanku lizzakari mithlu haddil unthayayn namiji yana da kwatankwacin rabon mata biyu fayin kunna nisa'an idan mutum ya mutu ya bar matan ‘ya'ya mata guda biyu fayin kunna nisa'an kai in suka zamanto ‘ya'yan da ya bari mata ne faukas na taini kuma sun haura guda biyu falahunna sulusa mata rak to suna da kashi biyu bisa ukun abin da babansu ya bari wa in kanar wahidatan idan ku kwaya ɗaya ce yadda ya bari fa falahan nisfu tana da rabi kaga shine mahallin shahid abinda muke nema masu cin rabi ya tana ciki wa in kana wahidatan hujja da ta sa a ba za ta sa a ba wa yarsa rabi shine wa in kana wahidatan falaha annis suratul nisa aya ta 11 wa qala fi miratil aqawati min jihatil ab Allah madaukakin sarki ya faɗa game da gadan ƴan uwa mata ta bangaren uba yastabtunaka Allah ta'ala ce suna yi maka fatawa suna tambayarka qulillahu kace Allah yuftikum zai ba ku amsar fatawarku fil kalalati game da kalala kalala sun ce shine mammata walaysa lahu walidun wala waladun mutumin da ya mutu ba shi da uba ba shi da yaya wannan shine kalala wannan shine tafsirin da sayyidina Umar da kuma ainihin wato sayyidina abunan Abubakar sayyidina Umar duk tafsirin da suka kenan da wasu daga cikin sahabbai da dama har da ma ainihin wato al-fuqaha sabaa su ma sun tafi akan kalala wannan ita ce fassarar sa haka kuma al-a'immatul arba'a su ma sun tafi akan cewa al-kalala shine wanda ya mutu ba shi da uba ba shi da kuma yaya an gane ko ba shi da asali ba shi da reshe an gane ko ba shi da asali ba shi da reshe ta nan in kayo reshen bai haihu ba ta can in ka tafi asalinsa sun mutu ba sa nan to ya zama ma kalala to suna maka fatawa game da kalala ka ce musu Allah da kansa zai ba su amsar fatawarsu game da kalala inimru'un halaka idan mutum ya mutu ya zama kalala kenan idan mutum ya mutu laysa lahu waladun ba shi da da walahu ukhtun amma yana da yar uwa falaha nisfu ma tarak ita ma yar uwa tana da rabin abin da ya bari yanzu cikin masu cin nisbi yar uwa ta fito biyu kenan wa qala fi zawj Allah ta'ala ya faɗa game da miji wannan in ka koma waccan ta yar uwa aya ta 176 game da miji kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad Allah ta'ala ce walakum ku mazaje na aure kuna da nisfu rabin ma taraka azwajukum abinda matanku suka mutu suka bari in lam yakul lahunna walad amma in sun mutu ba su da yaya in mutum matarsa ta mutu ba ta da 'ya'ya to za a ba shi rabin abin da ta bari an samu nawa kenan an samu na'am an samu uku to yanzu kaga waccan ta farkon ya kaga jika tana cikin tana shigowa in babu ita sai jika sai ta dawo kanta wannan nabiyin yuti ya wato walahu uktun kaga ita ma uktun shaqiqa kenan in babu ita fa li abiya an samu nawa to ga kuma miji an samu nawa sun cika ko qala al-musalli abu hassan ashadili ya ce war rubu'u sai kuma masu cin rubu'i ɗaya bisa hudu fardu zauj wannan rabo ne ko kaso ne namiji ma'a wujudil hajibi in an samu mai tsare shi asali kaga yana ina rabi amma an samu mai tsare shi sai wannan mai tsare shi ya koro shi daga rabi sai ya dawo da shi ɗaya bisa hudu wazzaujati haka ɗaya bisa hudun nan rabo ne na matar aure in ɗaya ce awuz zaujati ko matan aure in fiye da ɗaya ne ma'afaƙadihi tare da rashinsa rashin wa alhajib rashin hajib shi ne hajib ɗin ai eh inda faƙadil hajib inda aka rasa mai tsare su daga samun ɗaya bisa hudu ɗin kenan mata shi an samu mai tsare shi daga rabi sai ya dawo da shi nawa ɗaya bisa hudu to su kuma idan mijinsu ya mutu suna da ɗaya bisa hudu in ɗaya ce za a ba ta ɗaya bisa hudu in ma hudu ne matan za a ba su ɗaya bisa hudu su raba amma inda aka rasa wanda zai tsare su ga barin wato samun ɗaya bisa hudu ɗin ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fahim kana lahunna waladu idan sun kasance suna da ainihin wato ɗa falakumur rubu'u to ku mazajensu kuna da rubu'i ɗaya bisa hudu mimma tarakna daga abin da suka bari min ba'du wasiyatin bayan an cire wasiya yusina biha da suka yi wasici da ita audainin ko kuma bayan an biya musu bashin da ake bin su walahunnar rubu'u sanan su kuma matan naku suna da ɗaya bisa hudu mimma taraktum na daga abin da kuka bari in lam yakun lakum walad idan ba ku da yaya da haka idan ba ka da ɗa sai ka mutu to matarka in ɗaya ce za ta ci ɗaya bisa hudu idan su hudu ne ma za a ba su ɗaya bisa hudu suratun nisa'i aya ta sha biyu ƙalal musalli wasumunu sai ɗaya bisa takwas fardu zaujati aw zaujat wannan kaso ne na matar aure guda ɗaya ko kuma matan aure ma'awujudil hajib in an samu mai tsare su in an samu mai tsare su wanda shine ɗa namiji wato ɗan mijinta an gane ko da za ta samu ɗaya bisa hudu sai kuma ya zamto mijin nata yana da ɗa to yanzu za ta baro ɗaya bisa hudu ta dawo nawa ɗaya bisa takwas ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fa in kana lakum waladun idan ku mazajen da kuka mutu kuna da ƴaƴa falahunna thumnu to matan da kuka bari suna da ɗaya bisa takwas min ma taraktum na abin da kuka bari qala al-musannif wa thuluthan abul hasan ash-shadili rahimahullah ya ce sai kuma sulusani sulusani shine 2 over 3 biyu bisa uku fardu wannan shi kuma kaso ne ko rabo ne na kullusnataini dukkan mata guda biyu fasa'ida ko sama da haka duk matan nan guda biyu ko sama da biyu tastahiqu ihdahunna matan nan da kowace ɗaya daga cikin su tana cancanta ta samu idan faradan in ta zo ita kadai an nisfa ta samu rabi to irin wannan matan su ne in suka zama su biyu ko zuwa sama sai suke samun biyu bisa nawa uku an gane yanzu wayannan mata kenan akwai wa a'a wacce ce in ta kaɗai ta take samun rabi ya to idan suka zama su biyu ƴaƴansa mata biyu zuwa sama za a ba su nawa kenan biyu bisa uku to wacce ce kuma mai samun rabi jika ko in ita kadai ce tunda babu yar za a bata nawa rabi to sai suka zama jikokin nasa biyu ne zuwa ko nawa ne za a ba su nawa biyu bisa uku sai kuma wa yar uwa wace iri yar uwa shakikiya in ita kadai ce za a bata nawa rabi to in sun kai yan uwa shakikai biyu zuwa sama za a ba su nawa biyu bisa uku sai kuma wa yar uwa li abiya in ita kadai ce za a bata nawa rabi in su biyu ne zuwa sama sai a ba su nawa biyu bisa uku kaga kenan wayancan masu cin rabi rabi miji kawai zaka cire wannan masu cin rabin ya jika yar uwa shakikiya yar uwa da abiya su ne masu cin rabi rabi to in suka zama su biyu zuwa sama biyu zuwa sama sai a ba su biyu bisa uku na abin da mamaci ya mutu ya bari ya fito qala ta'ala fil bintayn Allah ta'ala ya faɗa game da 'ya'ya mata biyu wato ‘ya'yan mata guda biyu, fa'in kunna nisa'an faukas na taini, idan mata sun kasance mata sama da biyu, falakunna sulusa mata raka, to suna da biyu bisa ukun mata raka abinda mahaifinsu ko mamaci ya bari, a suratun nisa'i a ta sha ɗaya. Wa ƙala fil uktain, Allah ta'ala ya faɗa game da ‘yan uwan mamaci su kuma mata, fa'in kana tasnataini sai Allah ce idan sun kasance ‘yan uwansa mata biyu ne, falahuma as-suluthani mimma taraka su ma suna da biyu bisa ukun abin da ya bari suratul nisa'i aya ta 176 yanzu an ji masu cin biyu bisa uku su kuma su nawa ne su hudu ne qala al-musannif wa thuluthu sai kuma masu cin ɗaya bisa uku fardul ummi wannan kaso ne na uwa ma faqadil hajibi in tai sa'a babu mai tare ta to za a bata ɗaya bisa uku walithnaini da kuma mutum biyu fasa'ida ko fiye da biyu min waladil ummi na ƴaƴan uwa ma kanu ko wanda iri ne an gane ko ƴan uwa wanda suka hada uwa ɗaya wayanda suka hada shine ma kanu wayanda suka hada uwa ɗaya ma kanu ko wanda iri ne mazazar mazazar ne mata zalla ne mix ne maza da mata to duk in sun zama biyu zuwa sama to za a ba su nawa ɗaya bisa uku an gane ku za a ba su nawa ɗaya bisa uku suratun nisa ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa fil ummi game da gadon uwa fa in lam yakul lahu waladun Allah ya ce idan mutum ya mutu ya zamto kuma ba shi da ɗa wa warithahu abawahu sai ya zamto iyayensa ne za su ci gadansa uwarsa da ubansa za su ci gadansa fali ummihi thuluth to uwar sai a bata ɗaya bisa uku ba shi da yaya an gane amma babansa yana nan babarsa tana nan in ta halirsu gado ya tsaya iyalan tsoho ya sha kwana sai ya raba gida uku ya ba uwa kashi ɗaya ya ja kashi biyu kenan daga nan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin an gane ko yawa shine ma'ana idan ya zamto mamaci ba shi da yaya sai ya zamto amma babansa da mahaifiyarsa suna nan su kuma za su ci gadansa to fali ummihi thulus mahaifiyarta za a bata sulusi ɗaya bisa uku ɗaya bisa biyu bisa ukun fa baban shi kuma ya ɗauka suratul nisa aya ta 11 wa qala fi fi fil ikhwati li ummin Allah ta'ala ya faɗa game da ƴan uwa li ummai wanda misali a nan gidan ta yi aure a nan ta haifi ‘ya'ya guda biyu sai babansu ko ya mutu ko kuma ya sake ta sai ta koma can gidan sai ta haifi ‘ya'ya guda uku shi ma ko ya mutu ko ya sake ta sai ta koma can sai ta haifi ‘ya'ya biyu nawa kenan na'am duk sai ta faɗi ta mutu da na nan da na can da na can duk za su haɗu su zo su ci ɗaya bisa nawa uku a nan ba wani la'akari da cewa maza ne ko mata ne a gadon uwa babu lizzakari mislu hazzil unsayin da aka ta haifi biyu maza a nan can kuma mata ne uku can kuma ɗaya namiji ɗaya na mace in an zo wannan ɗaya bisa uku za a kasa shi ne gida shida kowa ya ja ɗaya mu ɗauka ɗaya bisa shidan dubu sittin ne kowa za a ba shi nawa dubu goma goma an gane ko yawwa za a ba kowa nawa dubu goma goma yan maza da mata kowa za a ba shi dubu goma goma a wannan kai ina ganin a ba wani aika ta zauna kusa da ma'an nasira a wurin saurare ka ai kwata-kwata ka ma sauka da kan tashar da muke yanyaɗi yake an gane ko yake cewa fa in kanu aktsara min zalika fahum shuraka'u fi amthulus wai ‘yan uwa li'ummai in sun kasance sama da haka ma'ana ba guda ɗaya ba ne ɗan uwa li'ummi ɗin suna da yawa fahom to gabaki ɗayansu mazansu da matansu shuraka'u za su yi tarayya ne fi a tulus a cikin tulusi ɗaya bisa uku yanzu kaga masu cin ɗaya bisa uku rukuni ne guda biyu uwa da kuma ‘yan uwa li'ummai ko kun gane wannan? yawwa babu duk kawai haɗe a zahiri su ne al'ummai ɗin kawai gaba ɗaya mahaifinsa yana nan amma mahaifiyar idan babu sauran magada ai ka san an gaya ma akwai asibci akwai masu cinye dukiya duka uba yana ciki ɗa ma yana ciki a wannan gurin eh a nan a ya danganta da wa da waye a gurin ai lokacin ai duk lokacin da za a raba gado sai an ji da wa da waye kan ana zuba maka wani lokaci da an zuba ɗaya biyu uku sai ka ce ya isa haka a ce ai akwai kaza ka ce a wannan kun haɗu da shi ku yi mai gaisuwa dan uwansa ya rasu amma kowa sha ba za a bashi na'am ina fata an gane Mm. wannan asudus ɗin wajen mutum bakwai ne a nan sudus dan ya fi kowanne yawa wasudusu fardu saba'atin shi kuma sudusi ɗaya bisa shida kaso ne ko rabo ne na mutum bakwai na farko al'abi uba ma'awujudil hajibi tare da samun mai tsare shi mai tsare shi ko shine 'ya'yan mamaci an gane ko mutum ya mutu ba- ya bar babansa da 'ya'yansa to yanzu tun da yana da 'ya'ya baban nan nasa za a ba shi ɗaya bisa shida wal um da uwa ma'awujudil hajibi tare da samun mai tsarewa shine ɗa ko 'ya'ya mutum ya mutu sai ya bar babansa da babarsa da 'ya'yansa to tun da yana da 'ya'ya baban sai a ba shi ɗaya bisa shida babar sai a ba ta ɗaya bisa shida yanzu yan equality gender gender equality eh yan- yanzu kaga yan yanzu kaga can da aka ce yan uwa li'ummai a raba musu sudu- sulusi daidai wa daida ina masu gender equality me yasa ba za su su yi magana a nan mana na'am yanzu ga shi a nan ma abinda uba ya samu shi uwa ta samu kun fahimta na uku cikin masu samun ɗaya bisa shida wal jaddati akwai kaka idan faradat idan ta zama ita kadai auka na ma'aha ukura ko kuma akwai wata tare da ita to sharikuha da za ta yi tarayya da ita an gane ko mutum ya mutu sai ya bar babarsa ta mutu ita ma amma kakarsa tana nan to yanzu kakarsa ita ce take zuwa ta ci gadon da babar za ta ci ai an cin yana da yaya babarsa nawa za ta samu na'am ɗaya bisa shida to sai zama uwar bata nan sai kakar ita wannan kakar ita ce za ta sakko ƙasa ta zo ta ci gadon ɗaya bisa shida idan akwai kakar shi mamacin yana da kaka ta wajen uwa kaka ta wajen uba to za su zo su yi tarayya a cikin wannan sulusi din su su biyun za a ba su sulusi an gane eh wal wahi yake cewa wal jaddati yawa idan faradat aw kana ma'aha ukhra tusharikuha in ita kadai ce shikenan in akwai wata da za ta yi tarayya da ita da ma duk za a ba su ɗaya bisa shida Walwa- walwahidati sai kuma guda ɗaya fa akthara ko fiye da ɗaya min banatil ibni na jikokin ɗa namiji idza kana hunaka bintu sulbi idan aka samu yarsa ta tsatso mutum ne ya mutu sai ya bar yarsa kwaya ɗaya ta cikinsa sai ya bar jikarsa ta ɓangaren ɗansa namiji to yanzu a nan ita yar tasa ta cikinsa za a ba ta rabi ita jikar sai a ba ta ɗaya bisa shida takmilata sulusaini kenan su su biyun in ka haɗe su sun samu biyu bisa uku duk da cewa ita yar ta fi samun kaso domin rabi ya kamata amma jikar za ta za ta shigo tunda ita yar ba za ta iya cinye gadon duka ba sai a bata rabanta sannan jikar sa ta bangaren ɗansa namiji ita kuma sai a bata ɗaya bisa shida kaga kenan jika tana samun ɗaya bisa shida a inda suka haɗu da wa ya na haka tana cikin masu cin gado tana cikin masu cin shida a ɗaya bisa shida wal ukhtu li abin ta nawa kenan ta hudu mun faɗi uwa kaka ko ta wajen uwa kaka ta wajen uba mun faɗi jika to wannan ta zama ta biyar kenan yar uwa li abiya ma'ana yar uwa wadda suke uba ɗaya da mamaci fa aksara guda ɗaya ko sama da ɗaya ma'a wujudil ukhti shaqiqa tare da samuwar yar uwa shaqiqiya mutun ya mutu ba shi da yaya ba shi da iyaye amma yana da yan uwa kuma mata amma akwai kwaya ɗaya cikin yan uwa matan nan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sannan ragowar su kuma uba ɗaya suka hada ita wanda suke ɗaki ɗaya ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya za a bata rabi su kuma ragowar fahum shuraka'u bi sudus sai su hada a ɗaya bisa shida an gane ko walwahidati min waladil um zakaran kana aw unsa sai kuma kwaya daya cikin ƴaƴan da uwa ta haifa ƴan uwa li ummi ɗan uwa li ummi guda ɗaya ne zakaran namiji ne kana aw unsa ko mace to za a bashi ɗaya bisa nawa shida idan suna da yawa fahum shuraka wa fi maza as-sulus idan ɗan uwa li ummi kwaya ɗaya ne tak babarsa sai ta mutu za a bashi ɗaya bisa shida idan sun kai biyu zuwa sama za a haɗa su gaba ɗaya ba su ɗaya bisa nawa uku ɗaya bisa uku an gane ko to na ƙarshe cikin masu cin ɗaya bisa ɗaya bisa shida shine aljad waljaddi da kaka ma'al waladi aw waladil ibni kaka sai ya haɗu tare da ɗa ko kuma jika mutum ne ya mutu ya bar kakansa ya bar ɗansa ko jikansa to shi wannan jikan shi ma shi kakan kai za a ba shi nawa ɗaya bisa shida an ƙara minti biyu ma to sai mu tsaya a nan an ce an ƙara minti biyu ma a karatun so za mu tsaya a nan insha Allah sai darasi na gaba sai mu sake ƙarasa a ragowar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين